بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar safiyar bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda kuma yi daidai da uku ga watan tara shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka ambata a karatun baya sati biyu da suka wuce allah subhanahu wata'ala ya samu kammale wancan littafi na oturu ƙasar ƙablar rahim muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan abin da muka karanta daidai a ciki kuma ya bamu ikon aiki da shi inda muka yi kusakurai kuma saboda karancin bincike ko karancin ilimi ko rashin tunani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana ya kau da kai daga kurakuranmu Allah ya bamu ikon karantawa daidai nan gaba in mun tashi karantawa insha Allah ta'ala littafin da zamu ci gaba da karatun shi shine littafin sharhu mukaffiratidh dhunub na shekul islam ibn taimiya wanda malama shekatu bintu muhammad al-qasim ta yi masa sharhi insha Allah ta'ala shine littafin da za mu ci gaba da karantawa wannan littafi na mukaffiratu dhunub da sharhinsa abinda zai nuna mana kuma yi mana bayani akai shine a matsayinmu na 'yan adam mutane waɗanda muke tara ne ba mu cika goma ba ba mu da cikakkiyar kamala ubangijinmu ya sanya mana dokoki ya sanya mana ka'idoji ya sanya mana yi ya sanya mana bari to amma saboda mu ɗin ba kamalallu ba ne mu ba ma'asumai ba ne mu wani lokacin sai a ce mu yi sai mu ƙi wani lokacin sai a ce mu bari sai mu ƙi bari muna saba mu Allah a kowane yanayi to abinda wannan littafin zai karantar da mu shine na farko menene tasirin saba ma Allah da muke yi a karan kanmu da kuma rayuwar al'ummarmu baki ɗaya sannan kuma abu na biyu zai karantar da mu duk abin da muka yi na zunubi yaya mutum zai bi watakila akwai zunubin da mutum ya dage a kansa yana kuma ƙoƙarin ya daina ɗin amma ya kasa dainawa to wasu hanyoyi zai bi domin ya kubuta daga wannan zunubin menene in yayi ya nema taimakon Allah kuma Allah zai taimake shi wajen barin wannan zunubin da yake yi sannan kuma daga ƙarshe za mu ji bayanin tunda ka saba ma Allah ka kuma bi hanyoyin da ya kamata ka bi wajen bari to ka bari to wanda ka yi a baya kuma yaya za a yi da su to sai kuma mu ji hanyoyi yaya mutum zai bi wasu ayyuka mutum zai yi Allah ya yafe masa abin da ya gabata na zunubansa Allah ka yi mana afuwa ka yafe mana ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki na cewa ƙul ya ibadiyar lazina asrafu ala an fusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah maɗaukakin sarki na cewa qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim Allah yana cewa ka faɗa musu ka ce ya ku bayina inji Allah alladhina asrafu ala anfusihim waɗanda suka yi mugun keta ma kawunansu suka yi ta saba ma Allah suka yi ta zunubai Allah ya ce ka faɗa musu cewa la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah kar ku ga cewa kun yi zunubai masu yawa ku yi tunanin cewa Allah ba zai yafe muku ba domin idan zunubanku suna da girma to ku tuna cewa rahmar Allah kuma tafi zunuban faɗi idan zunubanku suna da yawa ku tuna cewa rahamar Allah ta fi zunubanku wa rahmati wasi'at kulla shay'in Allah ya ce rahamata ta yalwaci komai rahamata ta yalwaci komai la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya ga duk wanda ya tuba bayan yayi to Allah madaukakin sarki ya ce shi Allah mai yafiya ne Allah mai gafara ne innahu huwal ghafurur rahim saboda shi Allah shine mai gafara kuma shine mai jin kai a wannan ayar ta suratul zumar akwai ayan take kaba da ita gabanin wannan ayar Allah ya kawo ta sai ce qul ya ibadil ladhina amanu taqu rabbakum Allah ya ce ka ce musu ya ku bayi waɗanda suka yi imani ku ji tsoron ubangijinku a nan wajen za mu fahimci wani abu a can da Allah ya zo magana akan masu imani sai ce kul ya ibadi alladhina amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani a nan da ya zo magana akan waɗanda suka saba ma Allah sai ce kul ya ibadi alladhina amanu ka ce ya ku bayi na waɗanda alladhina asrafu ala anfusi waɗanda suka yi ta zunubai suka yi ta saba ma Allah me yasa Allah bai jingina ya ibadiyar lazina amanu a can zuwa gare shi ba amma ya jingina ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim zuwa gare shi saboda idan an ce ma mutum Allah da kanshi ya nuna cewa duk zunuban nan da kake yi har yanzu dai kai bawan sai saboda Allah ya nuna mana cewa duk yawan zunubin nan da kake yi har yanzu dai Allah bai kore ka ba har yanzu kai bawansa ne har yanzu kai bawan Allah ne mana har yanzu kenan kana da damar ka gyara ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah kuma yayi alkawari yace wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah yace wa inni laghaffaru Allah yace ni mai yawan gafara ne mai yawan yafewa ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila salihan yayi aiki nagari yayi aiki na kwarai sun mahtada sannan kuma ya kama hanyar shirya Allah ya ce ni mai tuba mai karban tuba ne mai yafe masa ne a wani wajen ya ce alam ya'lam anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim Allah ya ce wai shin bayi ba su sani bane ba su da labari ne ana ta ce su tuba ba su tuba ba shin ba su sani bane anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi cewa Allah shi ne mai karɓan tuba daga bayinsa idan bayi sun tuba Allah yana karɓa ba su san haka ba ne wa ya akudu sadakat idan sun yi sadaka sun ciyar da dukiyoyin saboda saboda Allah Allah yana karɓa wa annallaha huwa tawwabur rahim kuma Allah shi ne mai tuba mai karɓan tuba Allah kuma shi ne mai jinƙai Allah ya ce ba ku san da haka ba ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun Allah madaukakin sarki shine mai karban tuba daga bayansa kurakurai zunuban da suka yi kuma Allah shi yake yafewa shi yake yafewa to daka duk abinda mutum yayi na zunubi in dai ya tuba to Allah yana karba shine Allah ya ce shi Allah ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqabi dhi qawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir Allah ka yafe mana ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka na al-muqaddima gabatarwa alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai liman yasha yaghfiru liman yasha'u bi fadlihi Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama cikin bayinsa saboda falalansa wa yatajawazu amman yasha'u bi karamihi Allah yana kauda kai yayi afuwa yayi yafiya ga wanda ya so saboda karamci irin na Allah was salatu was salamu ala ashrafil mursalina tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga mafi darajan manzanni gaba ɗaya Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya wa ba'd bayan haka خلق الله الإنسان في هذه الحياة خطاء غير معصوم الله يا هلتشي متون الله يا هلتشي دان آدم a wannan rayuwar tsarin da Allah ya sa shine dan adam zai ta kurakurai wani lokacin ma yayi ganganci saboda shi ba masumi bane tatanazi'uhu awamilul khairi wa dawafi'ush shar zai zama wato ayyukan alkhairi da kuma a abubuwan da ke tunkuɗe sharri suna fusgansa suna jan shi yuqbilu ala rabbihi taratan wani lokacin ya fuskanto ya juyo ya kalli ubangijinsa ya koma zuwa ga Allah wa yudbiru anhu taratan wani lokacin kuma ya juya baya ma Allah laka mutum wato bangarori guda biyu duka da ayyukan alkhairi da ayyukan sharri mutum yana tsakiya ne suna jansa ne wani lokacin ayyukan alkhairi su fi karfin sharri su ja shi sai ya fuskanci ubangijinsa ya koma zuwa ga Allah wani lokacin kuma ayyukan sharri su fi karfin ayyukan alkhairinsa sai su ja shi sai ya juya ma ubangiji shi baya fa idza adbara wa awbaqa nafsahu fil ma'asi to idan mutum ya juya ma Allah baya ya halakar da kansa ya dulmiyar da kansa a cikin saɓon Allah fala ya ali fala ya ani zalika anna shaqa wal halaka qarinuhu to fa wannan ba wai yana nufin wai cewa taɓewa da halaka ya zama abokinsa kenan ba ba wai yana nufin ya shiga uku ya lalace ko ya halaka ba kenan a'a akwai hanyar gyarawa wa annal abwaba qad usidat dunahu ba kuma yana nufin cewa ƙofofin rahama an kulle masa ƙofofin rahama ba wata ƙofar rahama ba kenan fa inna Allah subhanahu ra'ufur rahimun saboda Allah mai tausayi ne mai jin kai ne wasi'at rahmatuhu kulla shay'in rahamarsa ta yalwaci komai da komai wa amma fadluhu khalqahu ajma'in falalan Allah ta yalwaci ta mamaye halittunsa baki daya akramu ta'iina بخيراته العظام أكرم الطائعين بخيرات بخيراته العظام الله مدوكاكين سلكي ينا كرم ماسي masa biyayya dami da alkhairansa masu girma yake karrama su ya mutunta su ya rayar da su rayuwa mai daɗi a duniya sannan kuma da ƙarshe a lahira ya ba su aljanna wa manna alal asina bi mukaffiratin tadfa'u anhum uqubata dhunubihim tafaddulan minhu wa ihsana sannan kuma Allah sai ya yi baiwa ya yi kyauta ga waɗanda suka saba masa ya ba su wasu mukaffirat wasu abubuwan da za su ke kankare musu zunubansu wasu abubuwan da in sun yi za su kankare waɗancan zunuban da suka yi saboda me wayannan mukaffirat ɗin su zama tadfa'u anhum uqubata dhunubihim su zama sun tunkuɗe musu uqubar zunuban da suka yi madadin su je lahira Allah ya kama su ya hukunta su to sai ya sanya musu kuma ga wasu abubuwan da in kun yi za a yafi muku zunubanku tafaddulan minhu wa ihsana saboda falala daga Allah da kuma ihsani kyauta daga Allah subhanahu wata'ala wannan baiwa ce ta Allah ganin dama ne na Allah inda ya so sai ya toshe kofar tuba gaba daya sai toshe kofar tuba me yasa saboda ai sanda aka ce kar kai kai sanda aka ce kai kaki da haka ya rage naka amma saboda Allah mai rahama ne ya san cewa a tsarin halittar mu da yayi bai yi mu muka zama asumai ba wani lokacin mutum yakan fita daga hayyacinsa wani lokacin mutum yakan fita daga hankalinsa wani lokacin mutum a cikin hayyacinsa a cikin hankalinsa da gangan bisa ganganci zai saba wa ubangijinsa wani lokacin sai yayi kuma cikin rahaman Allah sai je yana bukatar tuba to saboda Allah ya san ga irin tsarin da ya halice mu akai don rahama da falala da kyauta da tausayi irin na Allah sai kuma ya sanya mana kofar tuba idan ma ka saba masa to sai ya ce ka tuba in ka saba masa sai ce ka tuba naka wannan falala ce daga Allah ganin dama ne daga Allah wa hadal kitab wannan littafin fi sharhi mukaffiratu dhunubil ashra zai bayani ne akan sharhin wato abubuwa guda goma da ke kankare zunubai allati zakaraha shaykhul islami ibnu taymiya fi majmu'il fatawa wanda shaykhul islam ibnu taymiya ya lissa ya ambato su a cikin littafin shi majmu'ul fatawa nashi wa tilmizuhu ibnu al-qayyim fi kitabihi ar-ruh sannan ibnu al-qayyim ya kawo su a cikin littafinsa kitabun ruhi littafin da ke bayani akan wato ruhi akan zuciya da sauran duk abin da ke da alaka da zuciya baki daya rahimahumallah Allah ya musu rahama baki daya arrajtu qablaha bi dhikri ba'd athari dhunubil wakhima malama take cewa to sai naga cewa gabanin in kawo sharhin bari in kawo in ambato wasu daga cikin tasirin zunubai tasiri waɗanda suke munana wa tariqas salamati minha da kuma hanyar da mutum zai bi don ya kubuta ya ya tsarkaka daga zunubai tadhkiratan li nafsi wa li ghairi saboda hakan ya zama tunatarwa a gare ni da kuma wani na as'alullah an yanfa'ani bihi fi dunyaya wa ukhraya ina roƙon Allah ya amfanar da ni da wannan rubutun da na yi wato a duniyata da lahirata wa an yanfa'a bihi qari'ahu Allah ya amfana da duk wanda zai karanta innahu jawwadun karimun Allah mai kyauta ne shi mai karamci ne shi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya dadin tsira da aminci ga annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da kuma sahabbansa to wannan ita ce muqaddimal da ita malama ta kawo wanda insha Allah ta'ala za mu shiga kai tsaye cikin abin da ke cikin littafin insha Allah abu na farko da za mu fara da shi shine atharu dhunub shine idan mutum yana saba ma Allah menene Allah yake masa shi dama Allah ya sanya mana ka'ida ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya yi aiki na gari min zakarin au'unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun amma yana mai imani ya yi aiki na gari a duniya ya bi Allah Allah ya ce falanuhi yannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi tun a duniya zai ji daɗi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce kuma za mu saka musu za mu ba su sakamakonsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya in an je lahira sai Allah ya ba su aljanna haka wannan ka'idar Allah kenan akan wanda ya ma Allah biyayya zai ji daɗi a duniya ji daɗi a lahira wanda ko ya saba ma Allah ya bijire ma dokokin Allah ya kauce ma dokokin Allah a gidansa baya bin Allah a wajen aikin shi baya bin Allah tsakaninsa da abokansa ba Allah tsakanin shi da mutane ba Allah tsakanin shi da kowa duk wani abu na ibada da mu'amala shi babu Allah a ciki komai nashi ya damuwansa duniya in wajen neman kuɗi ne ba dokokin Allah in wajen neman kaza ne ba dokar Allah duk abin da ya sa a gaba shi baya tuna dokar Allah iya damuwarsa me zai yi ya ji daɗi me zai yi ya moshari ya ji daɗi to wannan shi kuma Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya ce duk wanda ya kau da kai ya bijire ma dokokina ya bijire ma dokokina ba ruwan shi da yi da bari da ke cikin dokokin Allah Allah ya ce to wannan ya sani fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ya ce Allah ya masa alƙawarin rayuwa mai kunci ba zai ji daɗin rayuwar duniya ba Allah ba zai bashi ya mori duniya ba ko ya bashi dukiyar ba zai bari ya mori dukiyar ba sai zama baya jin daɗi fa inna lahu ma'ishatan banka ga kuɗi nan ya tara ga dukiya nan ya tara amma watakila saboda lafiyarsa sai likitoci su ta sa masa dokoki karka ci kaza karka sha kaza karka ci kaza karka sha kaza karka ci kaza shikenan naka karshe irin da zogale da waye da waye da ake ci a gidan talakawa karshe shi za a tara masa ga zuzurutun kuɗi nan amma an tara masa ganye saboda haka yana rayuwa cikin kunci fa inna lahu ma'ishatan banka wataƙila ma lokacin da yake neman kuɗin ya san dokokin Allah ya haɗa da riba ya haɗa da haramun ya haɗa da kuɗaɗen sata duk bai bi dokokin Allah wajen neman kuɗi ba amma doka likita magana ɗaya cewa kar ka ci kaza kenan ya bari amma wa'azi wa'azi ya ji wa'azi ya fi sau nawa akan ba riba ba haramun ba kuɗin sata ba algush ba kaza amma bai bari ba saboda me saboda wannan dokar Allah ce kuma ita dokar Allah yana gani in an yi ma Allah biyayya sai a lahira ake samu a tunanin shi amma wanda yi ma Allah biyayya ba sai a lahira Allah yake saka masa ba tun a duniya Allah yake fara saka mishi da haka Allah ya ce wanda ya kau da kai game da dokokina ya ta saban Allah Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka Allah ya ce to ya sani yana da rayuwa mai kunci sannan kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranan alkiyama Allah ya ce a makahu za mu tashe shi zai tashi ranan alkiyama ba ido baya gani a wannan rana kuma duhu ne aka saukar iya hasken ka kawai shine iya abin da zai haska maka ka ba da gudu kai ta tafiya ka je ka tsallake sirari to kaga wanda ya zo da idanu amma ba haske shi ma waje ɗaya zai tsaya cak ƙarshe wutar jahannama zai fada ina kuma ga wanda ya zo ba idanu baya gani ina amfanin hasken a wajen shi ko da yana da hasken ina amfanin shi ba idanu kaga zulumatun ba'daha fawqa ba'din kenan duhu akan duhu kenan ga ba haske ga kuma ba idanu daka qala rabbi lima hashaltani a'ma faqad kuntu basira da an tashi shi a makahu ya lalima ya lalima babu ido ya ji alamun mutane ana ta gudu ana ta tafiya fala tasma'u illa hamsa Allah ya haka Allah ya ce wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa saututtuka gaba ɗaya kowa yayi shiru ana jiran ajimi Allah zai ce Allah ya ce ba abin da zaka dinga ji sai karan tafiya takun tafiya tafiya kawai ake tafiya kawai ake ina za a ji ba wanda ya sani da haka da ya lalima ya ga shi fa ba ido kala rabbi lima hashaltani a'ma yace ya Allah me yasa ka tada ni makahu faqad kuntu basira bayan da a duniya ina gani ya aka yau na zama na zama makahu kala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah sai ce masa kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka a karanta maka dokokin mu amma fanasitaha kai watsi da su kamantar da su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma yau haka za a yi watsi da kai kai ma yau haka za a mantar da kai wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih Allah ya ce haka nan muke sakan ya ma duk wanda ya tabarna ya ta saban Allah bai tsaya ya bi dokokin Allah ba bai yi imani da ayoyin Allah ba sai Allah ya ce to yanzu ai ka ganka makaho ne tukunna baka shiga wuta ba tukunna wala azabul akhirati ashaddu wa abqa azabar lahira wutar take jiranka tafi tsanani kuma ita ce mafi wanzuwa haka da wanda ya bi Allah Allah ya ce am hasiba alladhina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum Allah ya ce wai shin waɗanda suka yi imani Allah ya ce shin waɗanda suke saba ma Allah suna tsammanin cewa an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati masu aikata miyagun ayyuka suna tsammani a tunaninsu irin hukuncin da suke kenan wai mu sanya su daidai da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su zama sawa'an mahayahum wa mamatuhum su yi rayuwa iri ɗaya yanda wancan ya bi Allah Allah ya bar shi ya rayu cikin ni'ima shi ma wannan da ya saba wa Allah shi ma ya ji daɗin rayuwa kuma in an zo mutuwa shi ma wannan ya zama wa mamatuhum ya zama mutuwarsu ɗaya da mai imani yadda wancan ya kula da sallah ya kula da azumi ya kula da dokokin Allah yayi mutuwa mai dadi yayi mutuwa mai kyau kuma ya shiga aljanna da mazinaci da barawo da dan luwadi da yar madugo da waye duk su ma kaske tunanin samu kyakkyawan sakamako irin su Allah ta'ala ya ce sa'a ma yahkumu in wannan ne hukuncin da suke yi to sani hukuncin yayi muni sun yi mummunan hukunci afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun Allah ya ce wai kuna tsammanin mu sanya musulman gaskiya su zama daidai da mujrimai me yake damun ku ne kan kuke irin wannan hukuncin a gashi hukuncin ba daidai bane tunanin ba daidai bane da mai imani mai bin dokokin Allah da mai saba ma Allah ba dai suke ba haka abu na farko ta ce awwalan asaru dhunub abu na farko tasirin da zunubai ke da shi inna dhunuba wal ma'asi tadurru sahibaha wala bud malama take cewa lallai zunubai da saban Allah suna cutar da mai yin su wannan kuma ko makawa babu ba ku kwanto wa dararaha fi qalbihi ka darari summi fi badanihi cutar da wato ainihin a saɓon Allah da zunubai suke da shi a cikin zuciyar mutum kamar cutan da guba ne kamar cutarwar da guba ke yi a gangan jikin mutum ne yadda ka ga guba poison yana da cutarwa a gangan jikin mutum to haka zunubai ke da tasiri wajen cutar da zuciyansa har ma da gangan jikin samma fashururu duniya wal akhirati sababu ha adh-dhunub wal ma'asi idan kana so ka san menene sababin duk wani sharri a duniya da lahira tace to sabuban shi sababin duk wani sharrin duniya da lahira shine zunubi da saban Allah duk wani sharri da ka sani a duniya da lahira to sababinsa shine zunubi sababinsa shine sabon Allah famin athari halwakhima na daga cikin tasirin zunubai waɗanda suke masu firgitarwa waɗanda suke munana waɗanda suke masu tsananin cutarwa na farko akwai hurmanul ilmi duk mutumin da ya zama mai sabon Allah to Allah bai barin shi ya san komai game da addininsa ko da ya yi yunkurin ya sani to Allah yana hana shi جعل الله سبحانه أهل العلم وحملته ورثة الأنبياء الله مدوكاكين سركي يا سنيا ما أبوتا إلمي da masu ɗaukan ilimi masu haddace ilimi ya sanya su su zama magada annabawa wa nurun nubuwati azimu azizun ala sahibil ma'asiya hasken annabta kuma shine ilimi abu ne mai nauyi akan duk wanda yake mai sabon Allah baya iya ɗauka baya iya ɗauka فمن آثار الذنوب أنها تنسي صاحبها العلم النافع الموصل إلى رضوان الله na daga cikin tasirin zunubi shine duk mutumin da yake saban Allah to duk wani ilimi mai amfani zunubi na sa mutum ya manta ilimin da zai hada shi da ubangijinsa ya kai shi zuwa ga samun yardan Allah ya kai shi zuwa ga samun wato ainihin yarda daga ubangijinsa to sai Allah subhanahu wata'ala ya sa ya manta da wannan ilimin ya mantar da shi wannan ilimin saboda me saboda yana saba ma Allah aw ta'uqu tariqahu ko kuma wannan ilimin yayi me wannan ilimin ya toshe masa hanyar neman wannan zunubin ya toshe masa hanyar samun ilimi sai ta bashi matsaloli ko da ya je yayi yayi sai ga babu yayi yayi sai ga babu li'anna al-ilma nurun ya ƙazifuhu Allahu fil kalbi saboda shi ilimi haske ne da Allah ke jefa shi ya wurga shi a cikin zuciyar mutum wal ma'siyata tudfi'u zalika nur shi ko saban Allah yana kashe wannan hasken ne yanda ka san an kunna wuta ne sai a watsa masa ruwa sai a watsa mata ruwa kaga ai ta mutu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah shi kuma Allah sai ya ba ku ilimi shi kuma Allah sai ya sanar da ku game abubuwan da suka shafi rayuwa da addini wa qala ibn mas'ud sahabi abdullahi bin mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa inni la ahsibu ar-rajula yansa al-ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha yace ni na san cewa mutum yakan manta ilimin da da ya sani ba don komai ba sai don saboda wani aikin zunubin da yake aikatawa sai manta wani ilimin da dafa ya san ayar da ya san hadisin da ya san maganar malamai ce amma saboda ya yi zunubi ya saba ma Allah to sai Allah ya mantar da shi wannan ilimi wa qala ali ibn khashram ali ibn khashram yake cewa shakautu ila al-imami waqi'i qillat al-hifdh faƙala ista'in billa ista'in alal hifzi bi qillati dhunub yace na je na kai koke na kai na kai koke na zuwa ga imamul waki nace masa fa yanzu ina da karancin hadda haddata tana yawan rawa haddata tana saurin zubewa da kyan nake samu nayi hadda sai ce mun ista'in alal hifzi bi qillati dhunub idan kana so haddarka ta zauna kana so ka yi hadda to ka nemi taimakon Allah wajen yin hadda ta hanyar karanta zunubanka ka karanta zunubanka zunubanka su yi karanci to sai Allah ya taimake ka yi hadda wa qala ibn taymiya ibn taymiya yake cewa wallahu ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nasa sulbal huda wal ilma nafi Allah madaukakin sarki ya sanya cikin abin da yake wa mutane hukunci da su shine mai ya kwace shiriya daga hannunsu ya kuma kwace musu ilimi mai amfani qala ta'ala Allah ya ce falamma zagu azaga Allah qulubahum Allah yana bayani game da mutanen Annabi Musa yace lokacin da suka karkace suka bauɗe da kan hanya to sai Allah ya bauɗar da zukatansu da ba su bi Allah ba sai Allah ya kwace shiriya sai zama suka zama batattu ba ilimi ba shiriya a hannunsu haka idan mutum yana so ya san addinin Allah ko ɗalibin ilimi ne kai kana so ka san ka samu ilimi to ga abinda imamul waki ya ce ista'in alal hifzi bi qillati dhunub ka karanta zunubanka sai ka nemi taimakon Allah sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ka samu ilimin da ya kamata ka samu abu na biyu da mutum yake samu tasirin zunubi ta iya yiwuwa kasan saboda yanayin mutanenmu wani in kace ilimin addini ne ba zai samu ba to wannan ai ba komai shi a wajensa mun dama shi bai ma ɗauki hanyar ilimin ba da haka in ma wai nasiha ce akan cewa in yana saba ma Allah ba zai zama malami ba ba zai ilimi ba shi wannan ba matsala ba ce a wajensa damuwansa kawai in dai zai samu duniya to babu komai to daga cikin tasirin zunubi akwai hurmanun rizki Allah yana hana mutum arziki duk mai sabon Allah ba zai rayu da arziki ba ko cikin ga kaba'irul zunub mutum yake aikatawa yana daga cikin abin da annabi ya faɗa cewa mazinaci yana samu a duniya da lahira ya lissafo abubuwa guda goma biyar a duniya biyar a lahira daga cikin abin da mutum yake samu a duniya manzo Allah ya ce in yana zina akwai dawamul faqari shi da talauci sun zama yan biyu kenan har abada ba zai rabu da talauci ba in dai zama mazinaci ko Allah ya bashi kuɗin ba zai mori kuɗin ba zai zama da shi da talaka duk ɗaya ne wani talakan ma ya fi shi ƙwala sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai bawa Allah yakan haramta masa samun wani arziki saboda wani zunubin da ya aikata saboda ya aikata ma Allah wani zunubi ya saba ma Allah to akwai arzikin da ya kamata ya samu shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya hana shi Allah sai ya hana shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi shi Allah in kana so ka samu abin da ke wajen Allah to kai masa biyayya in dai kana ma Allah biyayya to zaka samu abin da zaka samu wato ainihin abin da ke wajen Allah amma in dai ba ka yi ma Allah biyayya to ba za ka taɓa samun abin da ke wajen Allah ba na'am qad yuhramu al-asi min ar-rizq al-hissi kamalin aw mansibin aw nahwihi lallai shi mai saban Allah Allah yakan haramta masa arziki wanda ake gani a taɓa. wanda ana ganin sa arziki na zahiri Allah madaukakin sarki sai ya hana masa wannan arzikin misali kamar dukiya kuɗi sai Allah ya hana shi aw mansubin ko ya zama yana neman wata kujera ko wani matsayi ko wani mukami Allah madaukakin sarki sai ya hana shi ya ki bashi aw yu'tahu ko kuma Allah ya bashi walakin tumhaqu barakatuhu sai dai sai ya shafi albarka sai Allah ya bashi amma sai ya shafe albarkan da ke ciki ausi atuhu ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya shafe yalwan arzikin awi shukuru alaihi ko Allah ya hana shi godiya ma Allah akan wannan arzikin Allah sai ya haramta ga kuɗin nan amma sai Allah ya hana masa godiyan Allah sai zama iya fantamawansa ya je yi zinace zinace ya sha giya a kama gidan club a yi kaza iya abin da yake da kuɗi kenan saboda me saboda ya saba ma Allah shi yasa Allah ma baya so ya ga kudin sa a masallaci Allah baya so ya ga kudin sa a hanyar taimakon addini Allah baya so saboda yayi nisa wajen saban Allah subhanahu wata'ala wa qad yuhramu min ar-rizq al-ma'nawi ka ada'i al-fara'idi aw amali al-mustahabbati Allah yakan hana mutum arziki wanda yake shi ma'anawi ne shi ba arziki ne na zahiri ba arziki ne na baɗini wannan shine sai Allah ya haramta masa ka ada'il fara'id sai farillan ma da Allah ya sanya masa sai ka saukewa ba salloli biyar a wuni ba azumi cikakke ba duk abin da Allah ya sanya masa farilla ne to sai Allah ya mantar da shi sai ya share saboda mai sanadiyar zunuban da yake aikatawa ko Allah ya haramta masa aikata mustahabbai ga dama yana da shi ya raka a talfajiri Allah sai ya hana shi yana da daman yin sunanin rawatib Allah sai ya hana shi yana da dama na yin wato ainihin azumin litinin da alhamis sai Allah ya haramta masa sanadiyan zunubin da yake aikatawa qala rajulun li abi sulaiman ad-darani wani mutum yace mu abu sulaiman ad-darani yace masa lam utiril bariha yace kaga ban san me faru ba jiya da daddare wallahi ban iya yin wutiri ba ban tashi ne wutiri ba jiya da daddare walam usalli raka'atayil fajr yau kuma ban sallar rakat alfajiri ba ban sanya akai ba walam usalli subha fi jama'a kai ban ma samu sallan asuba a cikin jami'i ba yau fa qala lahu sai yace masa bima kasabati yadaka ka samu wannan ne saboda abinda hannunka ya aikata kai kai wani zunubi sai Allah ya hukunta ka sai ka kasa yin mutuni ka kasa rakat alfajiri bal sallan asuban ma baka samu a jami'i ba wallahu laisa bi zallamin lil abid Allah ba azzalimin bawansa bane Allah bai zalunci shahwatan asabtaha wata sha'awa ce ka je ka aikata ka saba mu Allah sai Allah ya hukunta ka amma ba ruwan Allah shi wa qala al fudail al imam al fudail yake cewa yace idza lam taqdir ala qiyamil layli وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك yace idan har kaga kai baka samun daman tashi kai kiyamul laili baka iya yin azumi da rana ba ruwanka kai to ka sani cewa kai din haramtacce ne zunubanka su suka dulmuyar da kai suka kifar da kai suka halakar da kai ka zama halakakke lidha saboda haka alal abdi wajibi ne akan bawa an ya kuna hazaran inda ta kasulihi an ta'ati ya zama yana kan kula yana kan taka tsantsan yana kan yana kan kula yana kan lura lokacin da ya ga yana samun kasala wajen yi ma Allah biyayya faqad qala ta'ala saboda Allah ya ce yana bayani akan munafukai ya ce walakin karihallahu bi'athahum Allah shi ya ƙi zaburar da su fa sabbabahum sai ya nauyayar da su yaƙi za a je yaƙi za a je munafukai suka kasa zuwa sai Allah ya ce mai walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan inda a ce sun yi nufin fita inda a ce da gaske suna son su je yaƙi ai da sun shirya amma ya ce walakin kari Allahu bi'athum dama tuntuni Allah ya ke zaburar da su ne fa sabbatahum to sai ya nauyayar da su sai suka samu kasala da haka su haka masu fansu take wala ya atuna salata illa wa hum kusala sallar ma in za su zo yi a cikin kasala suke da haka Allah yakan nauyayar da mutum saboda mi saboda zunubin da yake aikatawa qala shaykh muhammad ibn usaymin muhammad ibn usaymin shaykh muhammad ibn salih al usaymin yake cewa rahimahullah Allah ya masa rahama yace fil ayati tahdhirun shadidun lima liman ra'a nafsahu musabbatun an ta'a yace a wannan ayar akwai gargadi mai tsanani ga duk wanda ya ga cewa ya fahimci cewa shi ɗin yana da nauyi wajen yi Allah biyayya yana samun nauyi wajen bin dokokin Allah ya salam fala'alla Allah ta'ala kariha an ya kuna hadar rajulu min ibadihi al-mubi'ina lahu yace ta iya yiwa Allah ya haƙi Allah ya haƙi amaci wannan mutumin ya zama cikin bayinsa masu yi masa biyayya ne fasabbaqahu an ta'a sai ya nauyi yadda shi ya sa masa nauyi sai zama kasala ta yi masa yawa sai zama ya kasa yi Allah biyayya watakil Allah baya son ya ganshi a masallaci ne Allah ya kyamashi Allah ya kyamace ya ganshi a masallaci ne da haka lokacin da aka kira sallah wa idza nadaytum ila salati takhaduha huzwan wal iba lokacin da aka kira sallah sai dinga jin kasala koda ya zo ma zai zama cikin walaya atuna salata illa hum kusala ne zai zo sallan ne cikin kasala da an tada sallah an ɗan ja'ir doguwar aya sai ta tsaki hankalinsa ya tashi a yi sauri a sallame a yi sauri a yi sallama amma idan wajen rawa ne idan wajen cashewa ne idan wajen wata mosharewa ce wannan shi duk ba matsala bane a wurin shi duk abin da ya ga dama ba matsala dai duk abin da yake so ko awa nawa za a yi bi yana rawa ba zai gaji ba amma sallafa da an dan karanta doguwar sura an karanta shafi daya ko ɗaya da rabi ko shafi biyu sai ta korafi sai ta complain wannan limamin ya cika jima'a kai barin sake sallah a bayan wannan liman din ba da aka har sai ta kai ga idan ma an tada sallah sai mutum ya jira tukunna ya ji waye zai ja sallah sai an kai ruku'un raka'a ta biyu a asubahi sai ya zo sai samu ruku sai kuma ya tashi ya cikato ya cikato sauran ɗayan saboda fathabbatahu Allah ya masu ya nauyi yadda shi sai zama baya iya jurewa wajen yi ma Allah biyayya wala ya tuna salata illa hum kusala dukiyarsa ce Allah baya bukatar ya ga dukiyarsa a hanyar masallaci Allah baya bukatar ya ga wai a ce cikin ayyukin makaranta akwai dukiyarsa a ciki da sai lokacin da aka ce a ciyar don daga kalmar Allah sai ya ji nauyi ko da ya bayar wala yunfiquna illa wa hum karihun zai bayar ne ba asar ransa ba amma in kana so kudinsa ana fitowa da su ana fantamawa da su wani biki ya tashi wata rawa ta tashi wani abun banza ya tashi to anan ne zaka ga dukiyarsa amma a hanyar masallaci la a hanyar taimakon bayan Allah la Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu naka za mu tsaya akan wayannan abubuwa guda biyu da muka karanta in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan abu na uku shine annaha tudaifu fil qalbi ta'zimar rabbi jalla jalaluhu wa tudaibu waqarahu fi qalbil abdi idan mutum yana saba ma Allah to zunubin nan yakan raunana girman Allah a zuciyarsa sai ganin bai ga bai jin girman Allah bai ganin girman Allah bai tsoron Allah Allah ya kiyaye abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu baki daya Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi kuma ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya karfafe mu ya zaburar da mu wajen yi masa ba'a wajen yi masa biyayya ya ubangiji duk abin da zai sa mana kasala da nauyin jiki wajen yi maka biyayya Allah ka raba mu da shi Allah ka raba mu da shi Allah ka yi mana allura ta yi maka biyayya Allah ka yi mana allura da za ta ƙara mana ƙarfi wajen yi maka biyayya ka zaburar da mu mu bi ka mu yi maka biyayya ko muna so ko ba masu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته